Na'am, masu sauraro kada ku sha'afa kuna tare da fili na ilimi da fahimta su ne tafarkin rayuwa wanda Shekha Abdulmalik yake gabatarwa a daidai wannan lokaci mun dai hutun rabin lokaci kuma da ikon Allah mun dawo. Akar makallahu saboda abubuwan da suka gabata ya kamata mu sanyi tare baya ka abin da ya shahi sababin da masu malaman tafsiri suke samun sabani saboda mutum wani zai rike aksar na'am to mun dai yi bita akan su mun faɗi daga cikin su daga cikin wanda adda muhimmanci kwarai akwai marja'u damir komawar damiri kaga a cikin suratu yusuf da yace qala ma'adha allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuhibbu adh-dhalimun da mata ta neme shi zina da ita mai gidan shi sai ce ma'azallah kina a'udhu ma'azallah ina neman tsarin Allah innahu rabbi innahu rabbi ubangiji na ne to rabbi dinnan wasu mai da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala wasu kuma rabbi sun mai da shi zuwa a'a mai gidana Abu Hayyanu Tauhidi da yazo sai ce a'a rabbi a mai da shi zuwa ga ubangiji domin wanda ke kiyaye haƙƙin ubangiji shi yake kiyaye haƙƙin mi haƙƙin bayi. To amma sai malamai suka ce a'a wani ne kiyaye haƙƙin Allah bai kiyaye haƙƙin bayi ba. Musamman zamanin da muke ciki. Mutum na da sallah amma cin amana na mutane wannan sai illa masha Allah.
In ka shiga hannun shi.
Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Shi sallah kuma ya ci amana iyalansa. da iyan shi da matan shi da makwatan shi kuwa kuka yake da shi. Almuhimmu dai galibin wanda ke kiyaye haƙƙoƙin Allah ya tuna Allah shi ke kiyaye haƙƙin jama'a to da haka dai a maida shi rabbi ubangiji na ne wato Allah subhanahu wataala yafi ina fatan an fahimce ni wanda shi yasa za ka ganin wasu qur'ani ne da ake yi in an zo wajen rabbi wanda ake rubuta Allah da ja sai ka iske shi sun rubuta shi da baki saboda suna nufin mai gidan shi ne kinan ba Allah ba in kuma sun rubuta shi da ja suna nufin kinan Allah subhanahu wataala ake nufi ina fata an fahimci wannan shine sirri kan wani yazo ya cikin wani Qur'ani a rubuta shi da ja wani da baki ce to kuma mi addalilin irin waɗannan abada wallahu ta'ala a'lam to yauwa a karama kallahu Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya yi sakayya da gida aljanna amma sauraron mu insha Allahu yanzu ga wata hadiya wadda za ta zo muku kai tsaye insha Allahu shine aljam'u bainan nusus na'am abun nufi yadda ake hada nasi shine kenan yanzu aka rama kallahu muna son a yi muna tarifi na abin da shayi aljam sannan kuma abin da shayi annusus na'am to shi aljam'u yana nufin addammu hada abu jama'a ya jima'u ya hada abu ya taro shi aka ce yau mai yajma'u Allahu rusula ranar da Allah zai hada manzanni kenan zai tattaro su a wuri daya an gane ko shine aljam'u shi kuma baina abu ne wanda ke nufin tsakankanin abubuwa guda biyu zarfu ne yana iya mutuwa zarfu zamani ko zarfu makan idan an dibi ko tsakankanin lokuta guda biyu ko tsakankanin wurare guda biyu shi kuma annusus ana nufin nassoshi annassu asalin shi shine alirtifa abin da ya ɗaukaka shi yasa ake kiran minassa wanda abu da matattakala da ake hawa ko podium ko plateau a hau a samanta To, eh, annasu nassi ita ce magana wadda take maɗaukakiya. Mm. An gane ko alƙur'ani ayoyin ƙur'ani nassi ne, hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam nassi ne, akwai annasul adabi magana da wani mutum yayi cikin ilimin adab, akwai annas albalaghi na cikin ilimin balaga, ma'ana dai magana ce wadda ta wani za a iya keɓance ta a yi karatunta. Mm. Akwai maganganu da dama a cikin wannan babi eh, na abin nan. Amma abin da ake da aljam'u bainan nusus shine wato aljam'u eh, baina ma'anin nusus. allati zahiruha ta'arud ayoyi ne zaka ga sun ci karo da juna ko hadisai sun ci karo da juna ko aya da hadisi to ya za a yi a hada su wanda shine yan qur'aniyun suke da matsala akan shi da dama kuma shine kafirai yanzu suke yakan musulmi da cikin shi da dama tun wancan lokaci har zuwa wannan lokaci na'am to yawwa agar maka Allah to ya za mu yi mu hada tsakanin jam'i na'am jam'i to aljam'u yadda ake hada nafsi da nafsi shine za a kalli sabubban da suka sa kamar akwai sabubba waɗanda za su zo nan gaba domin da an ce an samu matsala to lokacin nan za a yi tunanin ya za a yi a warware matsala domin in ba a san akwai matsala ba babu zancen aimi a warware ta shi ganin da yawa daga cikin malaman tafsiri sai ka iske mutu ya rubuta tafsiri bai yi wannan ba ko ɗaya amma za ka iske wani malami duk inda ya ci karo da wata aya da adda irin wannan matsala
sai ya kwankwasa mata kuwa saboda mi saboda hankalin shi na kawowa cewa akwai matsala wuri kaza amma wani kawai fassara ɗaya da yi je gaba shi yasa waɗansu malamai suka tsere musu a cikin wannan fage ina fata an fahimci na'am sai kuma abin da ya shahi nau'i nau'i na jami'i to nau'i nau'i na jami'i malamai sun karkasa shi ko mu haɗa aya da aya wata aya ta ce kaza wata ta ce kaza kamar sun ci karo da juna to to sai mu haɗa su eh ko mu haɗa hadisi da hadisi Mm.
wani hadisi ya ce kaza wani hadisi kuma ya zo ya ce kaza mm,
an gane ko Mm.
to sai mu haɗa su ko kuma a'a wata aya ta ce kaza wani hadisi ya ce kaza mm, to sai mu zo sai mu haɗa su eh, kenan ko mu haɗa aya da aya ko hadisi da hadisi ko kuma aya da hadisi ko hadisi da aya eh, aljam'u bainan nusus mm.
ina fata an fahimci Na'am.
Mm, to wannan shi dai ne wato na uka na wannan ilimin Shin shi jam'i yana da sharuɗa ko kuma kawai haɗa za a akwai sharuɗa wu abu ya an ce bai da sharɗi alarma ai ya zan me ake cewa kenan koha buɗe kowa shi abin da ya ga dama to me sharuɗan ma sharuɗa malamai sun faɗe su Mm, na farko ya zamanto nassoshin sun inganta mm, yanzu misali ƙira'a da ƙira'a ya zamanto cikin ƙira'o'in nan guda goma waɗanda sun ka inganta domin in ƙira'a ce shazza ba a da tabbacin ƙur'ani ce kenan ba a cewa a haɗa ƙira'a shazza da ƙira'a wadda take ingantatta don wannan ba jam'u bane sai dai ana iya fassarawa ko ko an ta aljam'u wata fuskar ma'ana amma wannan ƙira'a ce shazza ba dole bane sai mun yi aiki da ita amma in akwai da za a yi mu haɗa ma'anatar ta Qur'ani muna iya haɗawa don saboda mu gane ma'ana amma ba don ta cancanci dole sai an yi wannan jam'u ba don ita ga ingantatta ce ƙira'o'in nan guda goma da mun ka saba faɗa mm, idan muka je ko kuma hadisi misali Mm.
to sai zaman to hadisi ne za mu haɗa da hadisi to zaman to kowanne daga cikin hadisan ya inganta mm, ina fata an fahimce ni misali hadisin da ke cewa misali mata hadisin sahih bukhari mata na kasatu aqlin wa din suna da ragowa ta addini ka san turawa suna amfani da wannan hadisi su to kai kaje an ce mata suna da ragowa hankali kuma ba su da eh, abin nan alhali ko akwai abin da hadisin yake nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara me yake nufi da karamcin hankalin su mm, bayan ya ce musu kuma suna rinjayen mai hankali mm, kenan nan ba karamcin wato hankali ba a'a saboda sun, suna amfani ne da abin da suke so yanzu sha yanzu magani yanzu ko da za a halaka mace ta fi son a yi abu in yi so da baya abin da zai biyo baya ya biyo baya eh, ba ana nufin tana da ra- rashin hankali bane kamar irin taɓe taɓe ba shine abin da ake nufi Mahaukaci.
ko ko mahaukaci kaji eh, jarir eh, jarir ɗaya daga cikin shu'ara yana zancen mata Mm.
ya ce abin nan cikin wata kasida da yayi nuniya baiti guda biyu ne dake son in kawo cikin su to dan saboda ba su tana da tsawo kwarai da gaske yake cewa ayyama yad'una ni shaytanu ayyama yad'una ni shaytana min ghazalin wa kunna yahwaynani yace iz kuntu shaytana yasru'na zalubbin hatta la hiraka bihi wa hunna ad'afu khalqillahi arkana Hakana.
yace ayyama can wancan lokaci mata ya da'una ni suna kira ni suna kira na ash-shaytana suna ce min shaytan min ghazalin saboda ina yabon su in ce wancan tana da kyau tana da kaza tana da kaza tana da kaza Yana ganin mahatin yace amma muna hucci ne wa kunna yahwaina ni iz kuntu shaytana suna kamnata lokacin da ke shaytanin nan amma yanzu da ni bar wannan abin ba su kamnata amma yanzu sun barce min shaytani me yake nufi malam da wannan eh wai ma'ana lokacin da yake mutumin banza Mm.
suna so ne amma da ya koma mutum nagari sai sun ka koma ba su so ne eh kenan tana ta taitan mutumin banza Mutumin banza.
ashe son shi na zuke sai so shira suka yi suna ce mai shedan amma yanzu da yanzu nagari kuma yanzu shikenan shi ne abin da suke son ya ce sai yake cewa yasru'na zalubbin Mm.
suna kada ma'abucin hankali hatta lahira ka bihi su yi mai kayan da ko motsi bai iya yi Mm.
bai iya ma shurawa yace wa hunna adhafu khalqillahi arkana amma su suna daga cikin mafi raunin jiki ko gang- gangan jiki ko mu ce rukunnan jiki sassan jiki arkanan wajen wato su su suka fi kowa raunin jiki Mm.
ma'ana tare da raunin jikinsu kuma sai su kada mai karfi ba wai ana nufin ayi kokowa ba a'a su sa su tilas sai yayi abin da suke so to kaga wannan ba ana nufin ba su da hankali ba wadinin kuma da addini saboda in suna haila da jinin biki ba sa yin sallah Ba sa yin sallah.
Uh, kuma Allah ne ya kaddara musu wannan kuma ba shi ke nuna cewa ba su da lada a wajen Allah subhanahu wataala to kaga sai mustashriqun mutane waɗannan turawa masu suka ga addini da kuma rubabbin musulmi ko almustaghribun wanda ya je karatun turanci ko musulmin da ya tasirantu da waɗannan cikin du'at ko wanda ga neman wani biya wajen turawa sai shi dauki irin waɗannan hadisai to kaga hadisi yazo kuma yace anu- a- a- a- khudhu nisfa dinakum min hadhihi alhumaira ku dauki riƙon rabin addinin ku daga humaira wannan Aisha.
Aisha kenan a to sai wani zai to kai kaji an ce a karɓi rabin addini gare su kuma an ce kuma suna da ragowar addini Mm, ina fata an fahimce ni alhali wancan ba hadisi bane bai ma inganta ba mm, wancan kuma shine a hadisi ingantacce wanda yace naka sato aqlin wa din kuma ga abin da ke nufi da naka sato aqlin wa din to kaga sharadi sai in nasoshi sun inganta mm, sannan ne za a hada tsakankanin su eh, in kenan ba su inganta ba babu zancen ma a hada tsakanin su don ba maganar manzo ce da manzo maganar in manzo guda ba ya inganta shi ma guda bai inganta ba ba zanta haɗi yawwa to shi yasa ɗalibin ilimi yana da kyau ya sallita tafai a cikin wannan fagen sosai yadda zai iya hada su sai in tsakanin aya da hadisi ne aya ta zamanto qira'a ce mutawatira hadisi kuma shi ma ya zamanto ingantacce ne sai ya zamanto za a hada tsakankanin su kenan wannan shine hanyoyin da ake bi mun samu sharadi guda an yasiha nusus eh sihhatun nusus eh dama in nasi bai inganta ba na biyu shine al-ishkal ya zamanto akwai matsala Eh, zamanto akwai matsala, shine matsalan nan za a iya fahimtar cewa kamar suna son su ci karo da juna. An gane ko? Wanga ya ce i, wanga ya ce bari. Misali hadisin da zai ce an hana mata su ziyarci makabarta. Da maza da maza. Kuntu na haitukum an ziyartul qubur ala fazuruha ala fazuruha fa inna tudhakkirukum bil akhirah an ce an hana. Kuma an ka ce mata kar su yi. Amma daga baya sai an kai umurni. sai waɗansu malamai suka ce to maza ɗaya sun kashe tun an ce fazuruha ba a ce fazuruha su kuma mata an kace su ziyarce ta ba wasu malamai suka ce a'a fazuruha da mata da maza duk sun shiga ciki sai dai zamanto da sharadi su mata kar su je su yi mutane fitina don namiji na iya rike zuciyar shi wani ba zai iya rike zuciyar shi ba shi yasa ga da yawa daga cikin malamai sun ce ce haramun ne mata su je suna nufin saboda akwai fitina wasu kuma suna nufin a'a su ya halatta su je amma da sharuɗa ina fata an fahimci ni ba wai sabani ne hakan ga tsakankanin malamai ba ana son a kabra ina fata an fahimci ni to kaga waɗannan su ne sharuɗan da an ka hi bukata a cikin aljam'u bayan nusus akwai iskal yawwa iskal in ya bayyana ga kowa ko kuma ga a mutane dole sai mu- sai mu sana sai masana yanzu shi iskal yana iya zo ma kowa kaga kamar akwai rikici Eh.
amma warware rikicin sai malami Eh.
shi malami in rikici ya zo ma yana iya warware ko ya tattauna da malamai ƴan uwansa ko malamansa ko ɗalibai ko ya bada tambaya ga inda kisa tsammanin a samu shi kuma jahili in ma iskali ya zo ya zai shi warware tunda bai san ka'idodi ba kaga dole sai da shi koma zuwa ga malamai na'am Eh.
wato sharuɗa dai na shi a haɗa nasi na farko dai ya zama da cewa na sun gaba ɗaya Sun inganta?
wanda ake ganin sun cika Na'am.
sannan kuma ya zama da cewa tunda ana ganin sun cika kuma a ga cin karon lalle akwai akwai shi ba kawai eh, mutum ya yaye yaye eh tana yiwa ma babu cin karo eh eh tana yiwa ma babu cin karo na'am Allah ya jagora amin amin a ga makalla to akwai wasu ka'idodi da malamai suka dora wajen abin da To, shafi kafin eh, mu faɗi ƙa'idodin da ake samun iskali cikinsu, ina so in ɗanyo ne bayani mai muhimmanci littattafan da suke magana kan wannan.
kan jam'u Kan bainal- aljam'u bainal ayat abu na mai muhimmanci saboda rashin sanin littattafan da suke magana kan abu matsala ce sai ga wani ɗalibi ma ya zo ya ce kai abu ka zabi da ani. Alhali shi wanga al-iskal din ga tun zamanin kafin raima tun zamanin kafin raima akwai shi ana ma annabawa shi.
Mm.
lokacin da aya ta sabka cewa innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna Allah ya ce muku mushrikai ku da abinda kuke bauta ma kuna hasabu jahannama makamashin wuta kuma ana cewa hatab an gane ko makamashi amma cikin Qur'ani hasabu yanzu hatab kuma shi ma ana nufin makamashi waqud kuma makamashi kuma ya zo hadabu da gado eh hasabu jahannam antum laha waridun Mm, ku za ku shige ta mm.
sai kafirai suka ji daɗi suka ce a duk wanda an ka bauta ma wanda ba Allah ba wuta yi to Eh.
shikenan annabi Musa annabi Isa da mala'iku ma wutar jahannama sun kai Eh.
annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rusa kanshi walamma duriba sai Allah ce wala maduri babnu maryama masalan idza qaumuka minhu yasuddun lokacin da aka yasuddun lokacin da aka uh, buga misali ga annabi Isa tunda an ce da wa mata abuduna min dunillahi da abinda ake bauta ma wanda ba Allah ba kenan annabi Isa da mala'iku sun shiga ciki suka ce kenan ya rusa kanshi tunda ya ce yana girmama mala'iku da annabi Isa kuma ya ce yanzu ta jahannama zai shiga sai Allah ce da an ka buga misali da su idza qaumuka minhu yasuddun sai ga mutanen ka yasuddun ko suddun suna kelewa ma'ana suna jin daɗi suna kuwa suna cewa tayi tayi kaga ashe tun wannan lokacin aka samu iskali Eh.
alhali ko qur'ani yana nufin waɗanda suke bauta ma gumakansu Eh.
sannan sai Allah ce innal ladina sabaqat lahum minnal husna Ulaika ulaika anha anhum mubadun ba'dun.
waɗanda kyakkyawa ta gabata gare su su annabi Isa annabi Isa misali da wanda aka bauta ma bayyana raba irin su Uzairu su waɗannan dama an nisantar da su Kenan wannan- amma saboda sun yi amfani da ma tana ɗauka komi da komi ba su yi takhsisin ta ba kaga sai suka kawo matsala ina fata an fijin kaga sun zamani an yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka kuma in ka dibi qur'ani kafirai sun yi ta suka cikin ma'anonin alqur'ani su ce mi Allah zai buga misali da sauro mi Allah zai buga misali da eh, gizo gizo mi Allah zai buga misali da eh, eh, abin nan eh, eh, kuje ina fata an fahimce ni Allah ce inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah na buga misali da abin da ya ga dama Eh.
ina fata an fahimce ni kamar yadda ya samu cikin wanda suka ce in kun yanka ku kuna can bayan Allah ya kashe ku yawwa a'a me hukuncin abu idan ba a yanka shi ba eh ya mutu in ya mutu sun ka ce ba a ci Allah ya kashe shi kenan kenan sai suka ce to in ku in kun kai ka sun ka ce ana ci sun ka ce a to yanzu abinda Allah ya kashe ku ba ku ci eh amma kuma ku abinda kun ka ci kun ka yanka kuma ana ci kenan ku kuhi Allah sai Allah ya ce wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum wa in atatumuhum innahum lamushrikun Allah ne ayi umurnin a yanka din kuma yace in yan mutu ka a ci shi na bada umurni da yace ai annabi Adamu sujada ai mala'iku ba annabi Adamu sun kai masa sujada ba da umurnin Allah ne suka yi sujada din ina fata an fahimce ni da aka ce aje aikin hajji aikin hajji dakin Ka'aba ba Ka'aba ta muka bauta ma ba ubangijin faliya abudu rabba hadhal bait ubangijin dakin da muke bauta ma in ba dan da umurni a tayi can ba da ba za mu je can ba ina fata ana fahimta ta duk da yake waɗannan asarkin waɗansu malamai ba su inganta cewa ba mushrikai sun faɗi wannan magana amma da yawa daga cikin malamai sun faɗi cewa shina daga cikin shubuhohin su waɗanda suka faɗa game da alkur'ani da kuma Allah subhanahu wata'ala da sifofinsa subhanahu wata'ala da kuma kan nasoshi da abubuwa dai daban-daban da musulunci da sahabbai kuma wannan abu ba yau aka fara ba kenan mun samu tun zamanin annabi an yi ibnu abbas an yi taɓa mai tambayoyi kan irin wannan kadiba cikin fathul bari inda aka mai tambayoyi kan iskali kuma ya fitar da waɗannan iskalat kin to kaga wannan ya samo asiri tun farkon musulunci kawai ne zai ce bid'a ne ka sa akwai masu irin wannan aqida komai an ka kawo in busu ma san da shi ba sai ce bid'a ne alhali su busu bincike ba wani hada ifun qadim eh abin nan idan muka duba kuma malamai sun yi littattafai za mu ba da wasu daga su cikin fagen alkur'ani akwai as'ilatul qur'ani karim wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdulkadir arrazi kusan tambaya 1236 محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه من المعاصرين ينا ده دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب يا تتورا كسان آية ريبيو ده وني أبوني سنة إذا مكا دوبا أكوي فوائد في مشكل القرآن نا إز الدين عبد السلام سلطان العلماء شما يا تتورا أكا ودن مسألة يسونا ديوا سنة أكوي إزالة الإلباس شي إز الدين سلطان العلماء شما ينا رغتين المتقدمين ما قباتا ده شي ده أبو محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي سلطان قباتا ده كما إزالة الإلباس عن كلام رب الناس نا أستاذ الدكتور سعد أحمد بن سعد الخطيب دان قسم مصر من المعاصرين شيبا ما جرى سوى سبا an gane ko to kaga nan zaka fahimta aya kaza ta ci karo ta kaza ga abinda malamai suka faɗa ko kuma sauran littattafan tafsiri waɗansu suna da littattafan ulumul qur'an kaga al-itqan fi ulumul qur'an imam suyuti yayi bayani akan irin wannan al-burhan fi ulumul qur'an na imam wato az-zarkashi yayi bayanin sashi daga cikin su kenan cikin ulumul qur'an ma ana samun irin waɗannan ababen to idan muka zo cikin fagen hadisi akwai mushkilul asar na imamu tahawi zaka iska tattauna kan hadisan da ake ganin kamar sun ci karo da juna sannan kuma akwai ta'wil mukhtalif al hadith na ibn qutayba sai ka nemi tab'a muhaqqaqa ina fata an fahimce ni ka akwai tab'a ta muhammad bin muzaffar as-sinnari in ban manta ba ko as-sinnar sinnari ne yana daga cikin waɗanda ke da tahqiqin littafin sannan akwai ta'wil mushkil al-qur'an na ibn qutayba wanda ci ko ya mana gana akan al-qur'ani to kaga sai ka san yadda ake kuma duk littattafan usulul fiqh zaka iske suna da babu tarjih yadda ake rinjayar da wani hukunci akan wani hukunci zai taimaka maka akan fahimtar irin waɗannan abubuwa wallahu ta'ala a'lam yawa sai ka'idodi shi to ka'idodi suna da yawa amma inda iskali yake zuwa da yadda ake warware shi abubuwa ne da dama akwai al'am da al-khas wani lokaci sai ya zama to lafazi ya zo am sai wani ya zo khas ya ɗauki maka wannan iskalin da Allah ce wala tankihul mushrikati ko ko waqatul mushrikina kaffatan ko yaki mushrikai gaba daya duk mushriki ya zo ko ba kanan bane amma sai Allah nuna ba duk mushrikai ake nufi ba qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون su mushrikan ahlul kitabi sai an kace sai sun bada jizya kenan su in sun bada jizya mafhumul ghaya hatta yu'tul jizya in sun bada jizya ba za a yake su ba kuma akwai asar na sayyidina Umar da aka cewa su majusa su ma ana iya amsa jizya gare su don an ce sunnu bihim sunnata ahlil kitab duk da wadansu sun ba'afa shi wasu kuma suna ce a'a yana aiki su ma majusa ba za a yake su ana iya karɓar jizya gare su an gane ko tunda shi sunnu ku sunnanta ma'ana to miyo ce sunna shin ta jizya aka nufi koko ba ta jizya ba koko ta mu'amala ko ta mi ko ta mi ma'ana tana da fa'i ina fata an fahimci ni to kaga dai wanga dai nafsi ya zo karar cewa su ahlul kitabi ana karɓar jizya gare su idan bu su yarda da a yaƙe su ba ina fata an fahimci kaga ya takhsisin al-mushriki duk da ke su ma suna daga cikin mushrikai don Allah ya ce wa qalat al-yahud uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah zalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min duni Allah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikuna ka gani an ce shi mushrikai ne to amma nan ko an ce ayyuki mushrikai gaba ɗaya amma banda ahlul kitabi su ana karɓar jizya gare su sauran kuma ba za a karɓi jizya gare su ba kuma mujusawa an yi sabani kamar yadda ni faɗa wallahu ta'ala a'lam kina al'am da al-khas Na'am.
wancan kaga wanga yace duk mushrikai a yake su amma sai wannan aya ta nuna a'a akwai mushrikan da ana karɓar jizya gare su sune ahlul kitab sai kai takhsisin wannan da shi yana mutum ya zo ya tsaye ya ce to ini kakani na an ce a eh an ce a yaki mushrike kuma na an ce waɗanda a karɓi jizya sai a ce a banda waɗannan kaga iskali ya zo kuma an warware shi eh so sannan kuma daga ciki a gurguje saboda ka san lokacin namu gudu gudu shi kai shine akwai at-ta'arud bainal umu baina umumaini sai a samu wannan am ne Mm.
wannan kuma yazo am ne sai a rasa inda za a to
misali zan bada misali biyu a wannan wuri aya ta zo a cikin alkurani bari mu bada misali da qur'ani don shi dan mai wani an ce mai hadisi kaga shi na iya karyatawa Mm.
aya ta zo ta nuna cewa ahlul kitabi an fifita su ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin wa anni faddaltukum ala alalamin Allah ce na fifita ku Mm.
akan talikai gaba daya sai wata aya ta zo ta ce al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fi kowa Kuntum khayra kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ku ne mafi alkhairi a cikin al'umma Mm.
ah to yanzu an ce mu mun kafi kuma can an ce kuma su ahlul kitabi suka fi
am am ka gani am da am misali maryamu an ce an fifita ta akan matan talikai wa iz qalat al malaikatu ya maryamu inna allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin Mm.
sannan an nuna kuma wanda suka samu kamala daga cikin su kamar yadda zuwa hadisi na Abu Musa al-Ash'ari a cikin Sahih al-Bukhari da Muslim kamula min ar-rijal kathir ko kamila ko kamala duka ana cewa musallafin lughawi ne kamila kamala kamula wanda suka samu kamala daga cikin mazaje suna da yawa amma wanda suka samu kamala cikin mata akwai Maryam bintu Imran da Asiya matar Fir'auna Mm.
to yanzu da su da Maryam wane ne yafi da Maryam da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne yafi Mm.
tun da an ce ala nisa'il alamina matan talikai gaba daya to ya za a ce maryam ta fi matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Mm.
kaga nan sai wadansu fasara abin da ake nufi alamina alami zamaniha an fifita maryam akan mutanen da suka rayu a zamanin ta Mm.
ka fahimce ni to haka su ko bani isra'ila yanzu an ce mu mun fi su kuma an ce sun fi Mm.
to ya za mu yi sai waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi wajen haɗa waɗannan ayoyin wa anni faddaltukum alal alamina alami zamanihim mutanen da suke wannan zamani bani isra'ila su ne suka fi Mm.
da aka ce uh, annabi Musa ya ce uh, Allah ya ce uh, wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin Allah ya baku abin da bai taba wadansu talikai ba alhali ko mu an ba mu Qur'ani an ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma mun fi su Mm.
to me ake nufi a ana nufin a wannan zamanin Eh.
waɗansu malamai suka ce a abin da ake nufi babu ma muƙarana su a zamanin su Mm.
mu ba mu zo ba balle ma a yi muƙarana kiran sufi Haka, eh.
waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a a tafi ma amu da amu ne to da mu da su sai a koma zuwa ga wasu dalilai daban a gane wanne ne yafi misali sai a zo su an ce mu sun fi mu kuma mun fi to yanzu ana so a samu wanda yafi daga cikin su a haɗa premier da premier sai a buga a samu premier Mm.
ko ba haka ba Eh.
sai aka ce to mu ne muka fi saboda su an ce su ce sami ina wa ata'ana sai sun ce sami ina wa asaina Eh.
shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa Wa ata'ana su wadanga to wani ne fi da wanda yace naji naki da wanda yace naji nayi biyayya wanda an gaba wanda ya je yi wanda ya je biyayya misali wa- eh, daga cikin abin da malamai suka bayar suka ce su bani Isra'ila an ce su yi wa'azi sun kiya sai Allah ce lu'ina allazina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu ba su hana wa juna kaga kenan musu yi wa'azi ba haka to mu kuma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai an kace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mu muna umurni da abu mai kyau muna hani da abin da bai da kyau kina kaga nan an fito cikin dalilai kaga am da am amma an fitar da wani Eh.
misali na karshe akan wannan mas'ala ta al'am wal am sai malamai suke cewa akwai misali Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna cewa wa an tajma'u bainal ukhtayn an haramta muna mu haɗa ƴan mata mata ya da kauna ko kauna da ya a aure sai dai in guda ta fita guda na iya zuwa kuma ba mun ce mutum in shina aure da ya bashi sake ta in ya ga kauna ta taso don saboda a bashi kauna wallahi uwayen tana hana maka ko ba haka ba eh ina fata an fahimci ni Haka.
ko kuma in kana aure da kauna kaga ba ta yi ma ba kaga ta yi karamci ko dai tana da shekara goma an ka baka sai kaga tana da sha biyar ko sha bakwai ce Ya a ce a to ga warwara wanda ba.
san ne na bari in sake ga arme ga wallahi suna yin kula da kai don ba haka ne ce ba almuhimmu dai an ce an hana a hada su kenan ba an hana a auriya ba in ta rasu a auri kauna ko in kauna ta rasu ko ko in ta bar gida duka wannan akwai shi Mm.
ko kuma wa shi auri mata kane ko kane shi auri mata wa ko shi na dare ko ya mutu duka wannan musulunci ya tabbatar da shi Mm.
abinda muke zance da Allah cewa an tajma'u bainal ukhtaini an hada a hada Mm.
yan uwa guda biyu kaga haramun ne Mm.
sai Allah ya ce to wal muhsanatu minan nisa da matan da ke da aure sai Allah ce to illa ma malakat aymanukum sai abinda dama muku ta mallaka sai ce wa uhilla lakum ma wara azalikum an halatta muku kuma bayan wannan to yanzu inda muke da matsala shi cewa an hana a haɗa ‘yan mata mace biyu da aure tun da nan zancen aure an kai ina fata an fahimci na'am to yanzu kuma sai an ka ce wa uhilla lakum ma wara azalikum duk abin da ba haka ba an halatta shi kenan auren su biyu shi aka haramta kuma an ka ce duk wanda ba wannan ba a haɗa su gida guda lokaci guda shine aka haramta aure da aure to an halatta abin da ba wannan ba kaga wa uhilla lakum ma wara azalikum to shin yanzu ya halatta ya zaman to kana da aure da ya ko kana aure da ƙauna kuma sai ka mallaki ku yanga ta zaman to baiwa ka taka ta
yatta kenan yatta ko ƙauna kaga nan ka haɗa guda ta hanyar aure guda ta hanyar mallaka ko ko baiwa biyu gare ka ya da ƙauna shin ya halatta duk ka take su ya halatta ko bai halatta ba to kaga nan da malamai wancan amali tunda an ce wa uhilla lakum ma wara azalikum shi ko na an ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumina abinda da musu tan mallaka ita ma ta zo a abinda da maka ta mallaka don an halatta ma shi shi ko an ce wa an tajma ubayna al ukhtayn an hana hada yan uwa biyu to ya zamu yi wannan ta ta bangaren aure wannan eh, ita kuma wancan ta yi sake ta yi sake abinda ba aure ba to ka gani wannan dole shine malamai suka ce to abinda dai yafi shine in dai hada su za kai in bayi ne guda biyu to in ka taki guda guda bai dace ka take ta ba sai ka sayar da ita ko ka yantar da ita an gane ko in ka yantar da ita kuma ba za ka take ta ba ko ko ka rinka takin guda in ka sayar da ita ko ko ka bar guda kaga dai a takaice nan umumai ni sun yi ta'arud kaga in ba dalibin ilimi ya san inda an ka fahimta ba Eh.
dole zai iya samun eh, matsala wallahu ta'ala a'lam na aka rabu kallahu kenan yanzu abin da ya kawata mutlaq da muqayyad al-mutlaq wal muqayyad aya ta zo ta saki abu gaba ɗai wato sai ta taskance shi ina fata an fahimce ni to kaga idan baka fahimta ba zaka iya fada cikin matsala misali Allah ya ce hurrimat alaykumul maytatu wad damu an halatta muku mushi wad damu da kuma jini masa inji yan kwani eh masai ko mushi tau ba yan kwanne ina ga cewa masai ba ko Mm, a ba yan kwanne ina ga cewa masai ba Mm, za su na jinka almuhimmu wad damu da jini Eh.
kaga ko ne jini ya haramta da wannan nassi amma sai Allah ya ce a qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan sai in ya kasance daman jini masfuhan mai gudana kenan kaga sai wannan aya ta zo kaga in ka dauki addamu duk jini kada ya haramta shi amma da yace masfuhan a cikin suratul an'am sai nuna maka ga irin jinin da ake nufi kaga can ka samu matsala nan kuma ka samu waraka wallahu ta'ala a'lam to to mu tai gaba ana samun mutlaq da mutlaq su ma su samu abin da irin da aka samu am da am a shi mutlaka in ya zo sake bai da matsala ba a samun muskila tsakanin mutlak da mutlak Eh.
saboda in sun ci karo da juna so dole sai an koma cikin wani dalili na daban eh ka gane kamar yadda shi amu da amu in sun ka buga dole sai an koma dalili na waje Mm.
sannan a fitar da su ina fata an Eh.
fahimci Mm.
sai abin da shi al-mujmal wal bubi to almujmal shine nasin da ya zo a dunkule mun taba bayanin shi a cikin qawaidut tafsir Mm.
an gane ko abin da ya zo a dunkule to yanzu in abu ya zo a dunkule baka iya fahimtar shi amma sai an rarrabe maka an detail abin da suke ce ma an detail Mm.
To irin wannan yana da buƙatar ɗalibin ilimi ya san shi.
Mm.
Yanzu misali, Allah subhanahu wata'ala ce, walillahi ga Allah ne, alan nasi akan mutane, Mm.
hijjul baiti su jirci ɗakin Allah.
Mm.
Ga wanga aya wani sai ya ce, to duk mutane an ce su jirci ɗakin Allah.
wajibi ne kuma Wajibi ne, kowa shi aikin haji. Kaga a dunkule ya zo, amma me zai bayyana mu da shi sai Allah ce manistata'a ilaihi sabila, Mm.
wanda ya samu ikon zuwa.
Mm.
duk da yake hadisin da yace abinda ake nufi da ikon zuwa azadu war rahila Mm.
ya zama to kana da guzuri kana da abin hawa malamai suka ce wannan hadisi bai inganta ba ta fuskar sanadi Mm.
amma da bai yiwa ka zo makka baka da abin hawa tunda ba zai ba sai raƙumi ko jaki ko abin nan ya tuka rijalan wa ala kulli dabirin ko a kasa in akwai hali ana iya zuwa Mm.
tunda akwai wadanda ta kasa ma suna iya zuwa Mm.
ina fata an fahimce ni to amma dai hadisin nassin shi bai inganta ba ibnu kasir ya da'afa shi sheikh muhammad al-amin shinqiti ya da'afa shi sheikh muhammad nasir al-albani ya da'afa shi Mm.
shikenan Mm.
mu mun hita in kuma kacce ya inganta kamu da dalilai mu bamu da matsala mu in mun ga dalilai za mu bi dalilai ko ba haka ba Haka.
to ka gani sai Allah ce wanda ya samu ikon zuwa to nan abin da ya kamata mu fahimta kaga wagga aya ta nuna cewa kowa na iya zuwa aikin haji da wannan wasu ka bada fatawa sun ka ce kowa ya je makka halatta na a bar shi ya shiga makka amma wanga aya ta ce sai wanda ya samu ikon zuwa sai wata aya ta zo a cikin suratu tauba sai ta nuna a'a balma in mutum ba musulmi bane babu zancen ya aikin haji ya ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al masjid al haram ba'da amihim hadha ya ku da kuka yi imani mushrikai najasa ne fala yaqrabu al masjid al haram kasu kusanci masallaci mai alfarma malamai suka ce harami gaba ɗaya ake nufi shi yasa kafiri bai da izinin shiga makka da madina in dai a shar'ance na kuma ya nuna shi kafiri ne ba ya musulunta ba ina fata an fahimce ni to kaga wannan da wannan zamu iya fassarawa kan mutai mu yi fassarawa da take gata nan sai ka ce kowa ya halatta tun da walillahi alan nasi an kace akan mutane mutane da kahirai da yan bori da kowa da kowa ma makka tashi ta Allah ya ce kowa ta shi aikin haji kinan kowa na da izini su ma in ba su yin aikin haji su su yi tourism su je su shi ya kata a Allah ya hana wannan da nasu in dai kwaskwali ba za ka yi ka yi ta kuma kana haɗura da Allah.
Lalle wannan ita marita ta akan Allah. Alan nasi an kace. Alan nasi akan mutane to mutane ba shahi kowa ba. Ina fata an fahimce ni. yawwa to wannan kenan misali na biyu na al-mujmal wal mubin misali Allah subhanahu wataala a cikin suratul baqara yace ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna ni'imar da nayi a gare ku ko akan ku sai Allah ya ce wa ni'mati allati ni'imata shin ni'ima guda ake nufi ko ni'imomi da yawa kuma ba a faɗi ni'imar ba mujmala ce ina fata an fahimci ni an gane ko ni'ima nan guda ce amma ni'imomi ake nufi domin in an kai idafa sunan jinsi zuwa ga ma'rifa ya koma jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kun ce za ku lissafa ni'imar Allah ni'imomin Allah ake nufi domin in ni'ima guda ake nufi da an ce daya ya an kare lissafi gani ka shikenan ka kare to ni'imomin suna da yawa cikin Qur'ani sai ka dauke su wa iz najaynakum min ali fir'auna tseratar da su daga fir'auna shi daga cikin ni'imomin da Allah ya musu wa iz faraqna bikumul bahra lokacin da Allah ya tsage teku don su tsira ni'ima ce wadda Allah subhanahu wataala ya musu wa iz wa'adna Musa 40 laylatan lokacin da Allah ya alƙawarin ziba Musa annabi littafi ni'ima ce gare su don su samu shari'a sannan kuma lokacin da sun kai shirka Allah ya karbi tuban su sun ma afauna ankum min ba'da zalika la'allakum tashkurun ni'ima ce gare su wa zallalna alaikumul ghamama an sa girgijiya musu inuwa ni'ima ce gare su wa anzalna alaikumul manna was salwa sabkar da almannu da as-salwa tsuntsu da kuma wannan dalba ko kuma ruwan abin nan alkama ni'ima ce gare su an gane ko duk abubuwan da Allah subhanahu wataala ya zana waɗanda ya yi musu iz iz iz iz iz ai uzkuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin duka waɗannan ni'imomi na kaga yanzu Qur'ani zai fassara maka su sai gane wata ni'ima ake nufi amma da za a barka ka cin kusum a ce ni'imati allati an'amtu alaikum ni'ima da niku sai a ce wata ni'ima ce kaga babu fassara wa aufu bi ahdi ku cika alƙawali na da nayi da ku wani alƙawali ne kaga shikenan wani alkawali ne kaga in kana tafsiri sai kai tsaye dole ko sai an nemo wani alkawali ne tsakanin su da Allah na farko akwai alkawalin tauhidi wanda ya shafi kowa da kowa kowa Allah ya alkawali in ka zo duniya zaka bauta mishi wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala kowa yace ya yarda Allah shine ubangijin shi tun shi na cikin tsatson annabi Adam kaga wannan alƙawari na tauhidi sannan wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum Allah ya rike alƙawari kada su zubar da jinin su ko ba haka ba sannan Allah ya rike alƙawari da su cewa la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin har zuwa gaba wa qulu lin nasi hasanan ko husna sannan akwai alƙawari wanda Allah subhanahu wataala ya dauka ga malaman su wa iz akhadha Allahu mithaqal ladhina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktubuna ina fata an fahimce ni kaga dan alqawla alqawla to mun dauke su sannan kuma wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata kaga akwai tsaye da sallah wa ataitumuz zakata da ba da zakka wa amantum bi rusuli da kuma mi imani da imani da manzanni kaga waɗanga duka alƙawalla ne wanda Allah subhanahu wataala ya da su duk alƙawalin da Allah ya ɗaukan ma annabawan su alƙawalla ne akan su domin Allah ya ce wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma duk annabi an yi mishi alƙawalin in ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai imani da shi ko ko duk annabi an yi mishi alƙawalin annabin da zai zo bayan shi inda za su haɗu zai yi imani da shi. To mu ɗauki cewa duk annabawan ko ko kowane annabi zai yi imani da nashi to kenan annabi Isa ya ɗauki alƙawalin cewa idan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo in yana da rai zai bi shi duk annabawan ɗauki wannan alƙawali gare su. To su da sun ka bayyana wannan alƙawali na wanda Allah ya ɗauka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana ba su yi imani da shi ba. Duka waɗanga alƙawula ne sai ka zo ka tattaro su cikin alƙur'ani sai ka fassara alƙur'ani da alƙur'ani. Kaga aufu bi ahdi ku cika da alƙawali na. an gane ko waɗanda suka gadi ilimi bayan su an ɗauki wannan alƙawari da su Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim aradun mithluhu ya'khudhuhu alam yu'khadh alaihim mithaqul kitabi alla yaqulu ala Allah illa al-haq an ɗauki alƙawari kas su faɗi ga Allah in ba mi ba in ba gaskiya ba haka shi yasa annabi Musa ce haqiqun ala alla aqula ala Allah illa al-haq tabbas ne a kaina ba zan faɗi magana ga Allah ba in ba gaskiya ba in ya ɗauki alƙawari shi annabi Musa wanda Allah ɗora mishi kenan kuma al'ummar sama haka aka umurce ta to ufi bi ahdikum ni ko zan cika alƙawari kaga shi ma ya zo mujmal wani alƙawari na Allah ya ce to da Allah ya ce la in aqamtumus salata wa atitumuz zakata wa amantum bi rusuli to shi ko Allah zai cika nashi wa azzartumuhum kuka taimake su wa aqradtumullaha qardan hasana kuka ba Allah rance rance mai kyau la ukaffiranna ankum sayyi'atikum Allah ce zai kankare musu kaji mutu wala udkhilannakum jannatin ka gani ka gani sanan daga cikin alƙawari Allah ya ce in sun yi imani walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa dakhalnahum jannatin na'im kaga za walau annahum aqamut tawrata wal injila wama unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim za su ci abinci ta sama da ƙasa duk shine daga cikin alƙawullan da in sun cika Allah bai cika musu to kaga in baka san almujmal da almubin ba sai ka zama to ga ka da ma'ana amma baka san ina ne zaka dafa ba Allah ya kama muna ina ganin wanga gaban burta haka nan haka nan sai kuma abin da shahi annasikh wal mansukh cikin abin da yawa shi annasikh wal mansukh kamar aya ce za ta zo ta ce an umurce ku da kaza daga baya sai ta dawo ta ce to ku bar shi misali Allah ya ce muminnai ya ayyuhal ladina amanu abin nan in yakun minkum 20 sabiruna in an samu mutum 20 sabiruna masu hakuri ya ghalibu mi atain za su rinjaye mutum 200 kenan mutum guda duka zai tsaye kan kafiri nawa goma amma daga baya sai al to kaga yanzu in muka dauki wannan sai sai ka tambaye wani malami yanzu mutum nawa ne ya kamata musulmi ya tsaya gaban su yana ana ana yaki a yanzu sai ce mutum biyu sai ka ce a'a ga aya ta ce mutum goma tunda an ce mutum 20 su, su buga da mutum 200 sai ce a'a akwai aya da ta shafe wannan hukuncin al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'afa ko du'fa fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn in akwai ɗari za su rinjayi ɗari biyu kenan Allah ya ce ya sauƙaƙa in ba dan haka ba da sai hukuncin ya tafi haka to kaga in mutum bai san annasi khul mansuhu ba da sharuɗan sa da littattafan da suka yi magana kan wannan kuma ya tace wanda daidai kaga sai ya ba da fahimta ta alqur'ani wadda ba daidai ba wasiya an ce an wajabta wasiya daga baya sai aka ce a'a babu wasiya ga gado yadda za a rarraba gado kenan kaga da da mun dauki wasiya kin sai mu ce kullum wasiya za ka yi amma daga baya a'a yanzu Allah ya raba gado kenan za ta nuna maka cewa bayan an ce ayi wasiya kuma an yi aiki da ita tunda wasu sun ce shafewa ne wasu sun ce a'a taksisi ne zance mafi inganci ba taksisi bane domin ayar da ta sabka an yi aiki da ita sannan aka zo da wani hukunci kina an yi taksisin sa wato ma'ana an yi nasu din sa to kaga da wannan zaka gane cewa can an ce mutum guda gaban mutum goma daga baya aka ce mutum guda gaban mutum biyu shikenan ina fata an fahimci ni kenan kaga hukuncin can an ce za a yi wasiya ga iyaye yanzu kuma an ce a'a an bar wasiyyat gado ake basu ko wani Allah ya bashi nashi rabo wallahu ta'ala ko idza najaytum ar-rasul qaddimu bayna najwakum sadaqa in za a haduwa da manzo sai an bada sadaka wani zai iya cewa to kaga ga aya kenan an nuna annabi kamar shi da kuɗin dukiya a'a ba haka ake nufi ba daga baya Allah ya shafe hukuncin duk da yake suna cewa ai Aliyu ɗaya taba aiki da ita wasu malamai suka ce kawai yan shi ana suka zo da wannan amma dai dalilin da yasa aka ce za a bada wani abu saboda mutane yan abu an ce za a bada kuɗi ba wanda zai yi sai da gaskiya amma yanzu an kamar abu ƙarya an ka ce ko gada shi na yi sai ga mutum dan shirmi ma yana zuwa yana son ganawa da annabi ina fata an fahimci ni kamar likita ne yanzu an ce sai an bada kuɗi za a gani shi kaga wanda bai da lafiya shi ke bada kuɗi amma yanzu an ce an bada dama a ga likita ko da yaushe sai ka iske mutumin da ma bai da lafiya sai zai ce bai da lafiya yare yanzu lokacin da lakwal ana bada dama a je a ga likita kyauta kullum sai mutane su ce ba su da lafiya don su zo a ba su magani wannan mai zaki amma an ka ce ayi allura daga nan yaro bai koma ba ko an ka ce shi ba da kuɗin shi na recreation sai ka ya ce a bai zuwa to dan haka sawa kuɗi wani lokaci abin da ne kuma an shafe wannan hukunci wallahu ta'ala a'lam da baka roka Allah sai kuma abin da shi al-maqasid to al-maqasid shine wata aya ta zo ta ce ta bada umurni to sai a ce a'a an hana abin nan saboda wani dalili ko aya ta zo ta bada umurni sai a ki saboda wani dalili muna bada misalin wannan kamar aya ta bada izinin a aure matan ahlul kitabi wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum to sai sayyidina umar yace a'a yanzu ya hana wadansu daga cikin sahabbai da aka tambaya dalilin da yasa yi wannan domin an ce wa ankihul ayama minkum ko aure matan da basu da wato ko aure marasa maza daga cikin matan ku ku musulmi minkum din nan to kaga yanzu idan muka bar matan mu muka aure matan ahlul kitabi su kuma ahlul kitabi haram ne da kafirai su aure matan mu to su ko matan mu ina za su je kaga sun shiga cikin fitina shi yasa wannan aya da tace an halatta muku ba shi an nuna ake nuna cewa kai ko tayi ku kwashe matan su ba a akwai shurudin da ake bukata kamar yadda karatu ya gabata akan wannan kenan duk lokacin da kaga malami ya dan hana wani abu to tana yiwa kai baka ma gano kasu baka gane kasdo ba tunda shi yanzu in baka hada ayatul nur ba da ayatul ma'ida lalle yana matsayin halat amma sai in kai ka fi karfinta ba za ka karkashin daula ce ta musulmi ba inda suke da karfi ba ƴaƴanka musulmi za su zama ba wai kafirai za ta maida su ba duk waɗanda shuddan an watsar da su wa yake aiki da su cikin musulmi kawai shi ce ake aya kawai an ce ya ce aya ta halatta suwa to da aya ta halatta suwa sai aya ta ce ka bar musulma yanzu ƴaƴan mu gashi sun yawa ba su da aure mu bar su mu taimaka mu wadancan kaga musulunci bai da wannan ba ina fatan an fahimce shi koyan mu yayi aure can duka waɗannan abubuwan suna faruwa eh kwarai da gaske a'a sun sani mallan in ba zakwa sun kai sun ka ba mallami an hito da ture an ka zaka da euro ko dolar an ka ba mallan jikka 50 ko 35 jajaye an ka ce to mallan ina da tambaya to ka ko san bai bada amsa hice ka a aure batura saboda mi saboda shi shina son shi samu nationality kuma shina son ya kara ma mallan kuɗin fatawa in ya ba su ta kwarai in ko mallan bai ba su ba kaga gobe bai samu kuɗi wallahi Allahu alamu mu yi gaba alarama da tone tonen ka sai kuma jihatul infikak ka karawa kallon to jihatul infikak shine kullun in ana son a ci nasara shine nasoshi ana dibin inda sun ka hadu da inda sun ka rarraba in baka gane jihatul infikak ba kullun zaka samu matsala wannan abu ne mai muhimmanci kwarai daga cikin wannan ilimin shine cewa malamai suke cewa yanzu idan muka duba Allah ya ce shine ubangijin mahudar rana da mafaɗar rana walillahi almashriqu wal maghrib wal maghrib Allah shi adda mahudar rana da mafaɗar rana guda guda ya kwadi ko na biyu sai ce shine ubangijin mahudar rana biyu da mafaɗar rana biyu rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini wani biyu kuma sai Allah ya ce a'a shi a ubangijin mu mafitar rana da dama da mafaɗar rana masu yawa ba guda biyu ba kawai yace fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadiruna to shin mahudar rana da mafaɗar ta guda ne ko biyu ne ko ko da yawa ka gani to amma da malamai suka suka ce inda an ka ce mahudar rana ana kallon gabas matsayin abu guda take yamma guda take amma inda an ka ce mashriqai da maghribai an hankalta mu cewa gabas tana da dama tana da hagu wani lokacin ta fito dama wani lokacin ta huce ta fito hagu inda an ka ce bi rabbil mashariqi wal magharibi suna da yawa an hankalta ma lokutan shekara guda hudu lokacin zahi da lokacin bazara da lokacin kaka an gane ko da lokacin kuma damana ina fata an fahimci kenan sai an kalli halayen guda hudu na lokuta ko ko a an kalli cewa wani lokaci ta fito dama gabas tsakiyarta ta sun zan uku sun zan jam'i wasu ka ce a an hankalta ma kwanaki da satuttuka da watanni na shekara sati sati hamsin da biyu wata goma sha biyu wata goma sha biyu kuma kowane wata shina da kwana talatin kwana ɗari uku da sittin da hamsin da shidda tunda wasu watanni ba su yin kwana talatin talatin na shekara nan na an ka hankalta mashi yasa an ka ce bi rabbil mashariq wal magharib kenan kaga an hankalli cewa can an ce ɗai nan an ce biyu nan an ce masu yawa to sai ka kalli nan sun haɗu ta fuska kasancewa an kira su gabas gabas gabas amma jihatul infikak inda sun karabu wanga ɗaina wanga biyuna wanga ukuna to ta haka ne ake rarraba su in ba haka ba ba za ka fahimci qur'anin ba in yadda ya kamata ko kuka ce cikin qur'ani akwai matsala ko ko waɗanda makiya addini su zo su kama ka shubha ka rasa yadda zaka yi da ita wallahu ta'ala a'lam agar galla mine ne farka bayyana wannan jihatul infikak da kuma tahriru mahallin niza shi tahriru mahallin niza ana son a tantance inda aka yi sabani an gane ko ga inda muka yi sabani shi ko jihatul infikak ana son a bayyana ga yadda za a warware matsalar shi tahriru mahallin da shi na son shi tabbatar da ina ne muka yi sabani saboda kaje kuna ta magana kuna ta karrama shi akan abu guda ne yawa shi ko jihatul infikak a bayyana ga inda sun ka bambanta yawa ina fata an fahimci na'am na'am aka rama kalla idan mun kare da wannan qawaid wanda suke muta'allika ne usul Na'am.
sai mu je qawaid wanda muta'allika ne bi ilmul munazara ilmul munazara ilmi ne na tattaunawa malamai sun yi ni littattafai cikin shi musamman Sheikh Muhammad Al-Amin Shankidi yana da adabul bahth wal munazara wanda nashi tatacce ne kuma shi na da aqida ta sunna kan mutum yaje karanta littattafan yan jadal da ilm mantiq irin na yan falsafa na yan shi'a yaje ya bace almuhimmu dai su suka ce in aka samu matsala su akwai hanyoyi guda takwas da ake bi ta nan ne ake bambanta magana ta ci karo da juna ko bata ci karo da juna ba akwai baitutuka ustazu dr ahmad sa'ad al-khatib a cikin mafatihut tafsir ya kawo baiti guda biyu wadanda malaman ilmul jadl wal munazara suka kawo ko ilmul kalam ko ilmul mantiq sun ka ce wa fi tanaqudi min ash-shuruti wahdatun saman wahdatul mahmuli wal mawdu'i wal makan wahdatu ash-sharti wal idafati al-juz'u al-kullu alquwwatul fi'l wa akhiran zaman kahin a ce magana ta ce karo da juna sai ta haɗu cikin abu sai ta haɗu cikin abubuwa guda takwas ko kuma ɗaya daga cikin waɗanda guda takwas wahdatul mahmuli al mahmul shine abin da ake kira al mubtada an gane ko al mubtada mubtada da yanzu inda ce muhammadu jalisun ai muhammadu shine mubtada mubtada Mm.
to wahdatul mahmuli in ce muhammadun jalisun muhammadun ghairu jalisin Mm.
kaga bai yiwa a ce shi na zaune ba zaune shi ke ba Mm. Duk Muhammadu Muhammadu.
tunda Muhammadu Muhammadu na ai ni ce Muhammadu Jalisun Ibrahimu Gairu Jalisun ai babu matsala Ah, shi kenan.
tunda shi al-mahmulu kin ya bambanta shine ake kira al-mubtada Mm.
ko kuma ana kiransa wato abin nan al- al-mahkumu alaihi Mm.
an gane ko a cikin ilimin balaga sai wahdatul mahmuli wal mawdu'i sai al-mawdu' an gane ko Mm.
in an ce al-mawdu shine zaman to mawdu'in ya zo daya ya ci karo da juna shine abin da ake kira al-khabar Mm.
alkhabar a cikin ilimin nahawu an gane ko Eh.
ko kuma almahkumu bihi a cikin ilimin balaga shine malaman ilmul kalam suke kira wato almahmul almahmul abinda ake dauka da shi ake az- a- ake aza hukunci Mm.
yanzu in nace Muhammadun Mm.
qari'un Mm.
Muhammadun ghairu qari'in Mm.
kaga mahmulin sun ci karo da juna Mm.
domin nan ta ce mai karatu ne na ce ba mai karatu bane Mm.
amma in ce Muhammadun qari'un Mm.
Muhammadun muqri'un Mm.
babu matsala Ba matsala.
domin qari'un mai karatu ne muqri'un mai karantarwa ne Mm.
yana ya mutum ya zamanto mai karatu ne mai karantarwa Mm.
kenan ya zamanto khabarkin shi ba su cika jikar juna ba Mm.
wahdatu sharti wal mawdu'i wal makani da wuri yanzu in ce Muhammadu shina kwanni Mm.
Muhammadu shina Makka sun ci karo da juna ko su karo da juna ba amma inda ce ai da nufin shina Makka bara bana kuma shina kwanni Ba matsala.
babu matsala wahdatul eh, makani kenan wahdatul sharti sharadi ya zamanto ya ci karo da juna yanzu inda ce ma Wahdatul zaman.
eh a'a ba ba ba ba wahdatul zaman Eh.
ba bar bar su duk- duk- ai na karanta baitin wahdatul mahmuli wal mawdu'i wal makan bar su tun da shi na rubuce daga baya ana iya dokar shi wahdatul sharti sai na sharadi an gane ko kenan yanzu in nace wane ya ci jarabawa Mm.
nace Isa ya ci jarabawa kuma nace Isa bai ci jarabawa ba kaga akwai matsala Okay.
a ina nufi in yayi kokari Mm.
zai ci jarabawa in bai yi kokari ba ba zai ci jarabawa ba shikenan wahidatu sharti Mm.
wal idafa da kuma al idafa danganta abu zuwa ga wani abu in nice misali wani shine baban wani ko ba haka ba Eh.
kaga na danganta shi zuwa gare shi yanzu in ce Isa shine baban Ibrahima to bai yiwa kuma in ce Ibrahima shine baban Isa To.
tunda mutum bai iya zamantowa uba ga mutum kuma shi koma ɗa gare shi Mm.
amma in ce wani shine baban wani kuma ni ce wani shine baban wani to shi wannan zan cewa baban shi ne baban wani na can daban Mm.
to in idafa bata zo guda ba to shi kidan babu matsala Eh.
bai yiwa in ce wani babana ne kuma in kuma in ce wani babana ne wanda ya haife ni sai dai zama to a kanin babana ne ko ma- babana ne amma mahaifi guda ne an ga mutum Mm.
ina fata an fahimci ni Na'am.
yawwa al-idafa dangantawa sai kuma idafa dangantawa amma anan zan yi wata magana wadda take da alaka da ilimi na abin nan da an ka danganta qur'ani zuwa ga an ka ce magana Allah ce Mm.
wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajruhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighuhu ma'mana kalam Allah an ka ce magana Allah ce alqur'ani wani wuri kuma sai an ka ce magana jibril ce innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda dhil arshi makin wani lokaci kuma ana nufin maganar manzo ce wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin ko ba haka ba innahu laqawlu rasulin karim magana ce manzo ce sun ka ce magana annabi ake nufi anan wasu daga cikin malamai to an kai a ce qur'ani kamar an danganta shi zuwa ga manzo kuma an danganta shi zuwa ga Allah kuma an danganta shi zuwa ga jibrilu an danganta shi zuwa ga Allah don daga Allah ya taso an danganta shi zuwa ga jibrilu saboda shi ya zo da sakon an danganta shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda shi aka saukar ma Eh.
shi yasa mustashriqun suke cewa akwai qur'anin Allah akwai qur'anin jibrilu akwai qur'anin Muhammadu to kaga daga nan zaka gane bi ake nuhi la qawlu rasulin kuma malamai suka ce da aka ce rasul manzo an nuna mai zuwa da sakon ba nashi bane Mm.
domin an ce maka manzo kenan magana ba taka bace Eh, abin da ka zo da shi ba naka ne.
to al idafa wahdatul eh, sharti wal idafati al juz'ul kullu ana nufin abu dukkan shi ko rabi yanzu misali in nace gidan ga fadin shi metar 500 Mm.
kuma nace fadin shi metar 1000 akwai matsala ko babu Akwai matsala.
to amma in nace a'a da nace 500 rabin shi nake nufi amma da nace dubu gaba ɗaya nake nufi kina akwai bambanci tsakanin aljuz'u da alkullu eh ina fata an fahimce ni sai kuma wahdatu aljuz'u kullu alquwwatu alfi'lu alquwwa da larabci yana nufin karfi alfi'lu yana nufin aiki amma nan alquwwa ana nufin abin da zai iya kasancewa alfi'lu kuma ana nufin abin da ya kasance an gane ko to yanzu misali idan na ɗauko ƙwaya haci ni cewa ga zangar ne haci ta mm in ina nufin wagga hakika zangarniya ce to magana ba gaskiya bace Eh.
amma ina nufin in an shibka ta tana iya zamantowa zangarniya ba ma zangarniya guda ba ma zangarniya bakwai kamar yadda Qur'ani ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba misali ne Allah ya bayar amma yana yiwa a shibka kwaya ɗaya ta bada mi ta bada zangarniya guda bakwai ko zangarku guda bakwai mm ko zangarnu guda bakwai Mm.
kenan kaga bil quwwa lalle tana iya zama amma bil fi'li bata zamba sai an shibka ta kasance mm ina fata an fahimci ni Na.
to kaga nan shine al quwwatul fi'lu wa akhiran zaman sai zamani Mm.
nan na babu naskhu ma yazo da misalai da dama kaga cikin qur'ani Allah ya ce ma annabi ka ce ban san abin da aka haramta ba qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu Illa illa an an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin ka ce cikin qur'ani ban samu ala ta'imin ga mai ci ya ta'amuhu ga abin da yake ci illa an yakuna maytatan sai abin da ya mutu aw daman masfuhan koko jini mai zuba aw lahma khinzirin koko nama alade lama alade fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi llahi bi koko abinda aka kira sunan wani Allah ko sunan Allah tare da wani Allah an ka yanka to wadanga guda hudu an ka faɗi alhali ko abinda an haram cikin Qur'ani ba wadanga ɗaya bane akwai almaitatu Ga sunan- eh hurrimat alaykum almaitatu wad damu wal amru khinzir suna da yawa wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutadatu wan nasihatu wa ma akala sabu illa ma zakartum to su ko wadanga kaka suke su su kuma cikin Qur'ani suke mm to sai a ce maka abinda ake nuhi lokacin da ayat ta sabka la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman an gane ko kenan fi hadhal hal Oh.
a yanzu nan da nake muku magana amma daga baya kuma sai Allah ya ƙara wasu mm kenan ziyada alal alal nasu kenan an ƙara Mm.
ina fata ko babu cin karo da juna shi yasa dan Allah ya ce yanzu na haramta abu daga baya ya ce na halatta shi ko kuma na halatta na haramta saboda ya kalli maslaha kuku bayi ba dan Allah ya mantuwa ba Mm.
shi yasa zaka ga at-tadarruj fi tashri' giya sai da an ka dauki mataki daban-daban umurnin sallah da an farlanta muku kaza daga baya aka farlanta ta kaza babi ne mai fadi a cikin at-tadarruj fi tashri' daliban ilimi za su iya bincike kan wannan na'am wallahu ta'ala a'lam sai kuma abin da shayi al-ishkal wa alaqatuhu bil ulum al-islamiyya to wannan fage ne mai yawa ma- kuma lokaci gaskiya ba zai bamu dama ba amma abin da muke son mu ce shi in ka ga iskali ya zo abu na farko ka koma cikin wani ilimi ne yana yiwa ilimi ɗaya ne ko yana yiwa ilimi biyu ne ko yana yiwa ilimi uku ne ko hudu ko kuma biyar cikin su ne matsalar take mm yanzu misali waɗansu malamai sun ce yantar da yi ma bawa mukataba ma'ana ka bashi damar ya baka kuɗi kaɗan kaɗan kaɗan har ya biya wajibi ne wasu sun ce a ba wajibi bane mm To ina na asalin matsalar ta samu ta samu asali daga usulul fiqi domin Allah ya ce fakatibuhum ku yi musu mukataba wasu ka ce wajibi ne saboda abin ya zo umarni na Allah wasu ka ce a ba wajibi bane saboda mi saboda Allah ya ce in alimtum fihim khaira kaga wanga iskalin yana da alaka da mi da usulul fiqi haka kuma wannan shi da kai kaga fiqi tunda abinda an ka ce wajibi ne ko ba wajibi bane daga usulul fiqi in ya tashi sai ya kai cikin fiqi Mm.
To wani iskali kuma yana da alaƙa ne da lugha. In yana da alaƙa da lugha, zai iya shiga cikin mi,
zai shiga cikin nahawu balagha balaga da sarf.
da sarf To yanzu misali ko aqida kuma. Yanzu misali Allah ya ce in- ya, eh, eh, qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Allah ya ce ya kai Isa inni mutawaffika ni ne mai kashe ka. Wa rafi'uka ilayya ko ni ne mai ɗaukaka ka. Waɗansu malaman tafsir sun ce fihi at-taqdim wa at-ta'khir. Inni rafi'uka ilayya ni mai ɗaukakar da kai ne zuwa gare ni. Wa mutawaffika kuma mai kashe ka. Kenan bai mutu ba.
mm kaga wanga iskali yana da alaka da mi da aqida sun ce akwai at-taqdim wa at-ta'khir wasu malamai suka ce a'a inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya al-wawu la tufidu at-tartib ita wawan asalan ba ta nuna cewa in an jero abu sai daga wannan sai Ba wannan wannan.
a'a ita dai tana nufin sun yi ishtiraki a cikin hukunci amma kuma tana yiwa wanda ya zo gaba shi ya zo baya Mm.
yanzu misali in nace ja'a muhammad fa ahmad muhammad ya zo sannan ahmad ya zo ya nuna cewa sai da muhammad ya zo sannan ahmad ya zo amma babu lokaci mai yawa saboda fa'un mun ka kawo Mm.
in nace ja'a Muhammad summa Ahmad Muhammad ya zo sannan Ahmad ya nuna cewa Muhammad ya fara zuwa sannan Ahmad ya zo da ɗan lokaci mai jinkiri tunda an ce summa Mm.
amma in nace ja'a Muhammad wa Ahmad to tana yiwa Muhammad ya fara zuwa sannan Ahmad tana yiwa Ahmad ya fara zuwa Sannan sannan Muhammad wani na yace to ai wagga fasara shi bai yarda da ita ba ya za a yi a ce wanda an ka kawo gaba shine baya sai mu ce ka yarda da Qur'ani yace a wuce to shikenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama wa kiyama waɗanda suke kwana dare suna wato ga- game da ubangijinsu suna sujjada suna tsayuwa suna tsayuwa to sallah ta masu hankali Mm.
da sujada aka fara ko da tsayuwa Da tsayuwa.
kenan kiyamun wa sujada ake nufi Eh.
ya maryamu qunuti ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi Warka warka ibar usjudu ki sujada warka i kuma ki sujada ki ruku'i cin cikin sallah da ruku'i da sujada wanne ake farawa Ruku yake.
ruku'i ake farawa duk da wasu malamai sun ce eh, ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi ki sujada kinan ki sallah ki ke kadai warka ibar raki ne ki sallah ta tare da jama'a wanda za a yi tare da jama'a wasu malamai sun tafi kan wannan Mm.
to kaga dai almuhimmu nan da an ka ce wallazina bitu da rabbihim sujadan wa qiyama dole ka yarda cewa sai an yi tsayuwa sannan ake sujada ko kuma wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya sun ka ce mi Na mutu wa nahya.
na mutu wa nahya na mutu mi an na mutu Muna mutuwa.
wa nahya Muna rayuwa.
to kafirai kuma su yarda da qiyama ba Ba- Inda sai rai ta kuma.
ka gani kina asalin shi nahya wa na mutu duk da yake wasu malaman tafsiri sun ce na mutu za mu mutu wa nahya ƴaƴan mu za su rayu amma damirin nan an maida shi ne zuwa gare su su sun kace za su mutu kuma su sun kace za su rayu kenan nahya wa na mutu wa ma nahnu bi mabusina Mm.
domin in sun yarda suna mutuwa ba su cewa wa ma nahnu bi mabusina Mm.
in sun yarda akwai wata rayuwa bayan wannan to kaga alwawu la tufidu tartib wannan raddi ne ga mu'tazila kaga yana da alaka da aqida yana da alaka da luga kuma Mm.
domin mu'tazila sun ce annabi Isa ba zai dawo ba amma alhali alwawu la tufidu tartib kenan annabi Isa zai dawo domin inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya asluhu inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika in mun dauki cewa tawaffi shine wato mutuwa ake nufi da shi amma in mun dauki cewa bacci ake nufi tunda tana ɗaukar bacci kenan Allah zai ɗaukakar da shi kuma zai sashi bacci lokacin da zai ɗaukakar da shi kaga nan babu matsala domin mi domin ya ce wa huwa allazi yatawaffakum bil layli Allah shi yake sa ku bacci a cikin dare an gane ko kenan kaga nan tawaffi ba tana nufin ba wato almautu kaman mutuwa dan haka dai a takaice zaka iske iskali akwai wanda yana da alaka da ilimin aqida wani yana da alaka da ilimin lugha wani yana da alaka da ilimin balaga yanzu misali wasu suka ce qur'ani akwai kuskure cikin shi aka tambaye su a ina suka ce to Allah ya ce waja'u ala qamisihi bidamin kadhib waja'u mi'a waja'u Suka zo ala qamisihi akan rigar shi shi annabi yusufa bidamin da jini kadhib karya.
to jini na zama ƙarya kaga jini bai zama ƙarya tunda jini ba ƙarya bane ƙarya daban jini daban Mm.
kenan asalin sa sai aka yi bincike sai aka ga a waja'u ala qamisihi bidamin makzub da jini na ƙarya Mm.
ko misali na biyu sai suka ce a ai annabi Yusuf Qur'ani yayi kuskure ya ce qalu ya abana inna zahabna nastabiq wa tarakna Yusufa inda mata'ina sai ce mi Fa fa akalahu dhi'bu kula ta canye shi alhali ko al dhi'bu ya kamata a ce faftarasahu dhi'bu Mm.
sai kerkeci ko mu ce kula ta abin nan nashi ta farauce shi Mm.
amma in ka ce fa akalahu ba a taba samun inda dabba ba da wuya dabba kura dai ba ta cinye dan adam har kasusun shi gaba ɗaya sai dai ta ci naman ta bar saura ko ko ta cinye kasu naman tsoka ta bar kasusuwa ya anka kuma sun ka ce fa akalahu da aka bincike sai aka ce musu a'a kissa in ba an ce fa akalahu ba ba ta da ma'ana Ba ta da ma'ana.
domin mi domin su su idan da da eh, kerkeci zai bar tsumke guda na na, na nama annabi yusufa da baban zai ce ku kawo mini Mm.
kaga kenan kare su za ta yi za ta bayyana amma yanzu suka ce fa akalahu ta canye shi gaba daya kaga yanzu ba zai nemi a kawo ko da wani sashi na abin gaba amma sai suka zo da riga wadda take da jinin ƙarya shi yasa ma sun ka ce fa akalahu dhibu ba qur'ani ne ya kuskure ba dan ya san qur'ani ya san cewa dabba kura ba za ta iya cinye dan adam har ƙasa ba amma su ne aka yi magana ga irin yadda suka zo da ta'abirin su sai ka gane wannan iskali yana da alaka da ilimin balaga Mm.
haka cikin ilimin nahau zaka iske akwai iskalin da doli musamman littattafan da suke kula da da al-iskalu lughawi in ka diba cikin ad-durrul masun in ka diba cikin fawaid fi mushkil al-quran za ka ga kamar wata kalima ko wani nahawu ana ganin akwai kuskure sai a nuna maka ga irin yadda yake sai ya zama to shi wanga ilimi na al-jam'u da al-iskal yana da alaka da kowane ilimi da ka sani na alkur'ani ko hadisi ko ingancin hadisi ko wata ka'ida ta hadisi misali aiki da hadisi ya inganta ko bai inganta ba Ya inganta.
to ka gani ya inganta wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da manzo ya zo muku da shi to ya an ce manzo ya zo da shi ya zamu yi mu gane na manzo ne sai mun karanta usulul hadis mun gane wannan hadisi ya inganta ko bai inganta ba kafin mu tabbatar da cewa wato eh, daga manzo yake kaga wannan yana da alaka kenan da kuma ilmu wato usul wato al hadis sai zaman to dai a takaice wannan ilimi ilimi ne da yake da alaka da dukkan fannoni na addinin musulunci kuma wannan a gurguje ne mun kaɗan ba 'yan uwa misalai saboda hali na lokaci da kuma abubuwa dai suna da yawa sai dai mu yi fatan Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu sai zuwa gobe in Allah ya kai mu na rai insha Allah ta'ala sai mu zo da waɗansu mawdu'ai da ya kamata a ce mun tattauna akan su Na'am, wallahu masu ta'ala sauraro, alam To anan muka kawo ƙarshen wannan shiri da izinin Allah insha Allah kenan sai dai gobe a daidai lokaci karfe biyar saura minti goma za ku ji mu insha Allah doke da wani sabon shiri insha Allah muna tawassuli da wannan zama Allah ya albarkaci rayuwarmu ya albarkaci rayuwar ƴaƴanmu muna fatan Allah ya ƙara kare mu ya kare mu na imanin mu ya kare mu na ayyukan mu na ƙware Allah ya kare mu daga sharrin rayuwa daga fitintunun rayuwa muna fatan waɗanda suke ɗauke da nauyin waɗannan shiri da dukiyoyinsu da iliminsu da kuma karfin su muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya mu rayuwarsu albarka Allah kuma ya datar da su cikin abubuwan da suke nema ya albarkaci kasuwancin su a nan za mu tsaya yan uwa ku ci gaba da kasancewa tare da radio al'umma cikin shirye ta wanda take watsawa domin fa'idantar da ku da kuma waye muku kai kan abin da ya shahi addinin musulunci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh